أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara dawo da mu wannan majalisi mai tarun albarka domin sauraron kalami na Allah ta'ala wato Alƙur'ani tare da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ina fata za mu ba da nutsuwa don Allah mu gyara zaman makinmu ‘yan agaji surutu yana ɗan tashi fa ƙasa-ƙasa a yi ƙoƙari don Allah a suna a zauna domin mi mu samu mu yi abin a kan lokaci ko a koma gida ya fara shirye-shiryen abin buɗe baki Allah ta'ala ya ba mu ikon nutsuwa ya ba mu ikon sauraro da isar da saƙo ga wai da ba sa samu halatta ba ko don wani uzuri insha Allah yanzu za mu fara daga gun da muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a yi haƙuri da gaisuwa ba wajibi bane ka shigo masallaci sai ka yi gaisuwa a'a ba wajibi bane a yi haƙuri o
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai girma wanda ya ƙara ba mu zarafin halartar wani majalisi mai albarka a wannan masallaci mai albarka na hajj abubakar aliyu rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi allah ya gafarta dukkan iyayenmu a wannan anguwa ta tatara ali da ke cikin garin azarai katagun lokal gama saɓanin wasu masu tambaya ce suna kallo a wasu tashashen gidan kallo ana ce katagun wai ko katagun mai kaba ne to marar kaba ce ta azare ce ban mu da kaba Allah ya sa mu dace zan fara da tambaya guda biyu da jiya na tafi da su tambaya guda ɗaya ta yi daidai da wani darasi da muka yi bayan ramadan wancan sai na ce dama kusan tsakiyan azumi zuwa ƙarshen azumi sai tambaya duk ta koma kan zamantakewar gida ba mu da lokacin da zan yi dogon sharhi amma duk wacce ta yi tambayar ta nemo ta daga cikin 'yan agaji ko 'yan kungiya su ba ta cikakken plate da muka yi a kayan zamantakewa tana korafi akan mijinta yana ɗauke mata wuta na watanni ta ce idan tana da cikin da bai wuce wata uku zuwa hudu ba hatta aifu ba mu'amala tsakaninta da shi ba zai ƙara shiga sha'aninta ba hatta yi 'ya'ya wajen shida da shi akan haka to wannan zama ne ai dogon zama ko kullun ana rayuwa cikin kunci kuma an ce rayuwar ibada ake yi gaskiya akwai halakar da juna a tsakani ina ganin za mu cinye lokaci na ce zan mata jawabi kamar yadda muka yi majalisi sosai a kayan wannan matsalar da mata suke ciki wata ta ce mijinta yana yin wata nawa bai kula ta ba wata ta ce a mu'amalar aure ne ba ta haɗa su ga sunan dai dalilai kala-kala to amma ni shawarar da nake ba mata shine idan Allah jarabe ki da namiji mai fushi wanda bai san haƙƙinsa a kanki ba domin rashin sanin haƙƙi ne zai janyo namiji ya ce zai ƙaurace wa mace Allah bai je mishi akan haka kawai ya ƙaurace miki har na watanni ba idan laifi kike da shi ma akwai irin ƙauracewar da aka saka su su yi akwai irin hukunci bayan ƙauracewa da yake biyuwa baya wanda duk mun yi jawabi a wancan plate din amma ke wajibinki ne ki iya ƙoƙarinki kada duk biyu ku rasa daidai shi ya ɓata ke ma ki ɓata ki kokari ke ki cike gurbinki yanda muke samun matsala mata shine tunda ba zai kula ni ba ni ma bazan kula shi ba haki ne a gare ki ki gaishe shi ki masa duk dawainiyar da ya dace ki masa ko da shi bai sauke nauyin kansa ba ke ki sauke nauyin da yake kanki Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa ne akan abin da ya shafe shi ki kokari ki depending kanki sannan idan ya gagara kada ki shiru ki cinye a nemi makusanta a nemi magabata haka Allah ya faɗa fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yufiqillahu bainahuma in dai kina nufin gyara aka zauna da alwalansa da naki insha Allah za a san mafita sannan matakin da kika ce yanzu ke ma kin dauka na baki kula shi to nan kuma kin jefa kanki cikin halaka daga lokacin da mace ta ce ta yi fushi da miji ba ruwanta da shi to daga wannan lokacin ta dora wa kanta zama na halaka ba dalilin da zai sa ki ce ke ma kin mai da raddi ba daidai bane ki yi hakuri ki nemi manya su shiga cikin magana a ƙarshe da Allah ya ta jero hukuncin da ya kamata mata su yi can ƙarshe sai ya ce idan ta gagara aka rabu matuƙar rabuwar dan Allah kika rabu ba dan son zuciyarki ba to Allah zai baki mafita shi ma zai bashi mafita ba wanda yace ai zaman yaya mata a daina zaman yaya zaman yaya ba wani shari'a a cikin sa Allah ya ce wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi zai wadata kowa daga falalarsa mu daina cewa kana jin kunyar shekara kaza a ce aurenka ya mutu sai me in dai dan Allah kike yi da ki zaman doya da manja da namiji yar uwa gara ma baki zaman auren babu dalilin da zai sa mace ta zauna ta ce zaman yaya zaman yaya ba shari'a bane da wannan gara a rabu da ke din a baki yayan ki rike wannan shi ma wani nau'in zama ne da Allah ya alƙawarin baki aljanna idan da mijinki zai mutu ko auren ki ya mutu saboda tarbiyyar yayanki kika ga kin sadaukar da ba za ki wani auren ba kawai ki zauna ki tarbiyyanci yaranki to wannan ma kina da lada a gurin Allah amma a gidan mijin ba ke ba shi ba kya kula shi baya kula ki wai saboda ƴaƴanki amma biki bar gidan ba saboda ƴaƴanki bai sake ki ba to me amfanin haka so ni abin da nake duba ina ganin wannan zaman ƴaƴan da Allah mata mu kiyaye zaman halaka ne Allah ya sa mu dace ita ma mai tambaya ta bi zan ce ita kuma ta nemi ita ma ɗaya daga cikin membobin mu su ba ta darasi da ya shafi haila shi yasa nace laifin ku mata ba kwa fitowa karatun yau da kullun duk abin da kuke tambaya kullun mun yi darasi akan sa in dai abu ya shafi rayuwar mata lafiyarsu ne zamantakewarsu tarbiyyar iyalansu fikihu da sauransu fikke sake sai da mata yake kulle musu muna yin su duk ƙarshen wata me yasa ba kwa zuwa ta ce al'adar ta kwana uku zuwa hudu take yi amma wannan karan har kwana goma sha uku bata tsaya ba rannan na ce muku ku gane duk mai wani ƙananan matsala idan ramadan ta zo shedanu sai su ƙara mai da shi babbar matsala idan da kina istihada wataran wataran idan wannan watan ya zo jaraba ta ubangiji sai ki ga wasan jininki ya fi na da yawa kuma ta ce ita ba fulanin take yi ba to idan ba fulanin ake ba ai a wannan fulat din mun faɗi nau'in istihada akwai wanda aljanu suke sawa akwai wanda samu yake sawa akwai wanda jinya ta infection take sawa saboda haka ta iya yiwuwa nau'in naki ban san wanne ba ne amma dai abin da na shina kina haila kwana uku ko hudu ba wanda ya ce miki kawai sai ki rabu da ita sakakate ta zama har kwana goma sha uku ba kya sallah ana iya kai shi kwana sha biyar ne mataki bisa mataki har ki kawo kin ji sha biyar din ba a wata ɗaya ake riskan wa'inan kwanakin ba idan kuma ya zame miki normally haka koyaushe kike yi baki san kansa ba daga kin fara ba zai dauke ba wata sahabiya ta gaya annabi cewa inni imra'atin istihadatin afa'ada is-salah ya rasulullahi ni kawai jini baya daukewa kullun a tare da ni hakura zan yi da sallah yace a'a sai ya ce mata ta dauki wasu kwanaki iya adadin kwanakin da ta take yi a duk kowane wata misali idan kwana shida kike sai ki dau kwana shidan ki daga shida ta wuce ko da baki wanka ba ai ko da jini bai dauke baki wanka ki ci gaba da ibada wannan darasi ne mai faɗi mata kuma shine amfanin majalisin mata kin san yanda kike yi na san yanda nake za mu ƙari juna sabanin malaman mu maza da iya abin da suka karanta a littafi za su gani amma idan na san yanda ni nake yi ke ma kin san yanda ke to za mu ƙari juna don wanda ita yanzu ta samu matsalar ta samu mafita so ku yi kokari ku dinga zuwa majalisin yau da kullum wannan shine kawai shawarar da zan bayar amma ku tambayi plate din a gurin matan kungiya za su tura muku ci gaba da karatu mu za mu tashi aya ta nawa ne malama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya bani Isra'il, ya ku bani Isra'il. Banu Isra'il su ne mutanen da annabi Musa ya fito daga cikinsu. Ya ce, Iskur ni'imati yallati an amta alaikum wa auku bi ahadi ufi bi ahadikum wa iya ya farhabun. Ku ambaci yawa-yawan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yana nuna musu saboda mutane ne mafiya kafirci mafiya dukkan wani nau'in fitina daga wannan da rashin biyayya da taurin kai ya kare wa mutanen annabi Musa Allah ya ce musu su tuna ni'imomi da ya musu su tuna ni'imomi da ya musu sannan ya ce ku cika alkawarinku ni ma sai in cika muku alkawarina wa iyaya farhabun kuma ni Allah ni ni kadai ya kamata ku ji tsoro na ni'imomin da ya musu suna da yawa ya tseratar da su daga sharrin fir'auna ya halakar da mutanen fir'auna su ya tseratar da su ya wadata su da abubuwan da suka dinga roƙa domin su mutane ne masu yawan naci masu yawan yin abin da suka ga dama mafi darajar abin da aka yi musu shine Allah ya ta'ala a wani gurin ya ce izza'ala fikum anbiya an waja'alakum muluka ya ce ya sanya annabawa yawa-yawan annabawa daga banu Isra'il suke da kuma yawa-yawan masu mulki daga cikin masu mulki akwai su ƙaruna wanda kuɗi ya ishe su suka yi mulkinsu yadda suka ga dama akwai uwa uba fir'auna wanda mulkinsa da ya kai ya kawo har yace shi ne ma'allan gaba ɗaya duwai nan mutanen menene banu Isra'il to Allah ya ce musu su cika alkawari da ya ɗora musu alkawarin da suka ɗauka shi ma zai cika musu alkawari kuma su ji tsoronsa domin shi ya cancanta a ji tsoronsa alkawarin da Allah ya da su shi ne su tsaye da sallah su ba da zakka su taya masu gudanar da annabtar saƙon ya isa gurin da ya dace ya isa da sauransu a ƙarshe akwai wa ƙaratun mulla a hasana sannan su ba wa Allah rance ma'ana yin hidima da kuɗin su kenan wayannan sune alƙawuran da Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya ɗora musu kenan to sai ta su cika wannan alƙawarin shi kuma zai cika musu nasu shi kuma nasan malama suka ce shine la kaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar idan suka yi wayancan abubuwan shi kuma zai cika musu alƙawari na cika na saka su a aljanna da gafarta musu laifukansu to har yanzu mu ma idan muka bi dokokin Allah muka yi abin da Allah ya saka mu muka hannu gurin da aka hana mu Allah ta'ala zai yafe mana kurakuran mu kuma zai saka mu aljanna Allah ya ba mu ikon yin abin da Allah ta'ala ya dora mu a kansa
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
Allah ta'ala ya ƙara cewa wa aminu bima anzalta musaddiqan lima ma'akum kuma ku yadda da dukkan abin da muka saukar muku gaskiya ne zuwa gare ku kenan kar a ware wani abu a ce an yadda da wani abun ba a yadda da wani abu ba dukkan abin da ya zo daga Allah ka yadda gaskiya ne babu jayayya duk abin da Allah ta'ala ya faɗa ta bakin annabawansa amincewa ake babu jayayya musaddiqan lima ma'akum yace wala takunu awwal kafirin bi kada ku kasance ku ne na farkon wa'anda za ku kafirce wa abin da Allah ta'ala ya saukar yace wala tashtar kin karanta ko wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun sannan kada ku sai da kalmomin Allah masu tsada da wani dan kuɗi dan kaɗan domin shi Allah shi ne ya fi cancanta a ji tsoronsa ma'ana kada ka juya wasu kalmomi na daga Ubangiji gwalgwadon san ranka ko gwalgwadon abin da kake tunanin wanda kake so ka isar wa saƙo gwalgwadon fahimtarsa don me don kana kwaɗayin wani abu a gare shi ka take gaskiya yadda aya ta zo ka fassara ta saɓanin haka don kwaɗayin wani abu a hannun mai baka wani abu kada mai ba da fatawa ya ba da fatawa daidai da ra'ayin mai tambaya a ka ba da fatawa daidai da shari'a kada kuma ka zama ana iya sayan ka domin ka zo ka juya wata fahimta ta addini ka ba da wata sakwasakon fatawa kamar yadda ɗazu ne magana wa wani darasi da muka yi na zancen zamantakewar aure na ce da na karanci tambayoyin mata jingin sai na ga idan na ce bari na rubuta mahadara kawai don mata ya za mu mi zama mai daɗi ko kuma me suke kawo dalilin lalacewar aure me za a yi aure ya gyaru na ce wata ma za ta kawai kamar ni ne nake so in faɗa haka kamar ban bin ra'ayin mata gashi kuma ni ma mace ce sai na ce bari mu koma Allah subhanahu wata'ala ya ce ga yanda za a yi zama domin idan kika ce za ki faɗi mace waye ita yaya halayenta suke gurɓata ni mace ce ko mace ne mun san kanmu wallahi sai kai mamakin mata sai naga kawai gara mu ɗauko yanda Allah ta'ala ya ce ga nan ayar sai muka karanta shafi guda wanda jawabin duk ya zo dalla-dalla kawai daga kin jinan a matsayinki na mumina kenan ba wani musu ba jayayya kawai sai ki hau gyara ba ra'ayin malam bane ba ra'ayin malama bane so yana da kyau duk sanda za ka yi wani fatawa ta addini ta yi daidai da shari'a ba daidai da san rayin wanda kake so ka yi san masako ba kuma ko da shugabanka ne ko da mahaifanka ne ko da wane ne ba a canja ayar Allah saboda me saboda gudun samun wani akasi
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
Allah ta'ala ya ce wala talmisul haqqa bil batili wa taktumu wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Allah ta'ala ya ci gaba da cewa kada ku cudanya ƙarya da gaskiya sannan ku koye gaskiyar a fitar da ƙaryar wayanan ana gaya wa ahlul baiti ahlul kitab misali kaman in ce kiristoci masu amfani da Bible. Wayanda suka san karatun Bible sun shina har yanzu akwai ayoyin da Allah ne ya saukar su a Bible din suna nan ba su goge su ba. Amma akwai kuma wayanda su suka kirkire su saka saka a cikin littafin saboda kawai ta yi daidai da maslahar su. To Allah sai ce kada a hada masa da nasa ayoyin da ayoyin da aka kirkira. Sannan kuma daga ƙarshe ma a ɓoye nasa na gaskiyan a bayyana wayanda aka ƙaga ɗin. abin da nan yake nufi kenan saboda haka ke ma a iya gaskiyarki ki iya kokarin ki fito da gaskiya a gurin da take kada ki boye maganar Allah saboda jin kunyar sakon da yake cikin ta ko saboda ganin wanda zaki isarwa sakon kaman zai ji nauyin abun aka ce ka faɗi gaskiya koda akan kanka ne ka faɗi gaskiya koda akan makusantanka ne a wajen faɗan gaskiya kar a cire kowa kar a cire komai so muna fata Allah ya ba mu ikon faɗan gaskiya tare da yin aiki da ita faɗan gaskiyar nan ba fa wai sai maluma ba ba sai masu wa'azi ba dukkan mu iyaye mata akwai haƙƙi akan mu na faɗan gaskiya wa ƴaƴayenmu akwai haƙƙi akan mu na faɗan gaskiya wa abokanan zaman mu akwai haƙƙi akan ki na faɗan gaskiya a duk wanda kika gani yayi abin da ba daidai ba wajibi ne umarni da kyakkyawan aiki wajibi ne hani da mummunan aiki kowa ta gane cewa ba wai sai ta zama malamar makaranta bane take iya daukan bulala ta yi hukunci a yaran da suke fada akan hanya yaran da suke ruge-rugen ashar akan hanya ko ba ke kika haifa ba akwai haƙƙi akan ki kema daga lokacin da kika ga ana yi ke ma ki tsawatar akayi kuma kai iya kokarin ka zama in an tashi mai da jawabi gaskiya za ka faɗa ba za ka faɗi saɓanin haka ko san ranka ba saboda wannan na kusanka ne wancan ba na kusanka ba ne ya ce wa an tunta alamun alhali kuna sane misali kenan da ganganci Allah ya ce kar ai haka ya ce wa qimus salata wa atuz zakka a tsaye da sallah a ba da zakka kullum ina faɗa idan Allah ta'ala ya tashi magana sallah baya cewa ku yi sallah sai ya ce ku tsaye da sallah me ake nufi da tsaye da sallah malama suka ce shine yin sallah akan lokacinta yin sallah a cikin ilimi kada kai sallah a cikin jahilci kada kai sallah a cikin rashin sani darasinmu na farko ran da muka karanta fatiha na ce Allah ya sa kowa za ta je ta gyara fatiharta za ku yi mamaki ko a jiya na ga wani shafin wata biyar Allah sananniya da ana ta ji da ita amma ana mata tambayo tana alhamdulillah dillah mata da yawa muna faɗan haka alhamdulillahi matukar baki karanta fatiha da ba baki da sallah shi yasa nake ta cewa mu je mu koyi fatiha ko kuma alhamdulillah billahi duk irin wayannan ba sa yiwuwa a koye su a nan gurin ki shiga makaranta ko ki janyo mai zuwa daga ƴaƴanki ko jikaninki su zo su koya miki ba a girma a ɗaukan karatu kullum na faɗa sahaba annabi alaihi salatu wassalam wasu ma sun shiga musulunci ne shekarun su yana da yawa amma a haka suka dage suka dage sai da suka haddace qur'ani kafin su bar duniya kar ki ce kin girma ai ke da kika girma ke ne ma kika fi cancanta ki san Allahnki ki kenan kika fi cancanta ki yi ibada yanda Allah yake so so mu fita mu nemi ilimi mu yi karatu kuma mu yi amfani da karatun da muka yi yace warka'u ma'ar raki'in sannan mi mu yi ruku'i tare da masu yin ruku'i nan ana magana akan sallar jam'i ne kenan kayi sallah a cikin jam'i ke da baki fitowa jam'i duk da ba kowa ya hana ki ba amma da kasancewar muna yin ta a gida to ki yi ta a lokacin da ake son yin ta ake nufi lokacin da ladar ɗin an ya kwalla kiran sallah lokacin da liman ya kambara sallah to ke ma warka'u ma'arraki ki sallah tare da su bana nufin cewa wai sai kin jona jam'i da su a'a a wannan lokacin ke ma ita ce lokacin yinki ba wai mu na gida namu lokacin daban bane mu yi sallah a lokacin da masu yin sallah suke yi Allah ba mu iko, Allah ya sa sana'o'inmu da ɗinki da sauransu kasu dinga ɗauke mana hankali akan yin sallah akan lokaci. Sallah tana da mahimmanci ita ce abin da za a fara tambayan kira na alkiyama. Idan ta yi kyau, komi sai zo miki da sauƙi. Idan sallah ba ta yi kyau ba, wa iya zubillah. Malama suka ce idan sallah ta yi kyau, akwai wa'yansu daga cikin bayi da Allah yake musu hisaban yasira. Irin ceton hisabin da nana Aisha tace tana neman sa kenan kullum Allah ta'ala zai ce wance yarwa ne sai ki amsa a cikin jama'a sai ki miƙe sai ce ki zo gurin hisabi ki matso daga gare su sai a daga littafin ki aka ce saboda tausayi da kauna irin ta Allah subhanahu wata'ala sai a nuna miki kin yi kaza gashi ba a jayayya a ranar ya Allah nayi ke ne kika yi kaza ai ta jero miki manya-manyan laifin da duk a duniya ba a san kina yi ba boye kike kayanki amma shi ya sani kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ki sun kuyi da kai kina ya Allah na sani Allah na sani haka ne nayi ya ubangiji sai da aka gama jero miki saboda afuwa irin ta Allah sai ce yanda na rufa miki asiri a duniya ki tafi lahira ma na ya rufa miki asiri ki tafi aljanna ba a miki bincike a cikin ma jama'a saboda ɗaukakawa irin ta Allah mu yi ƙoƙari mu sami hisaban yasira ana samun sa ne ta nacin roƙo ki ta roƙon Allah ya saka ki a ciki musamman a wannan wata Allahumma hasibna hisaban yasira annabi yace mi ta roƙon wannan kalmomin musamman in ka dace a daren lailatul qadri kai ta ambata ta ka fito a cikin wayanda za a yi wa irin wannan hisabi mai saukin alhamdulillah komai yayi kyau Allah ka saka mu cikin masu sassauƙan hisabi
أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر shin kuna umarni da kyawawan ayyuka wannan gurin mata mu saurara mu fahimta abin kamar yana magana da mu a ta'amurunan nasa bilbir shin kina dorar da iyalanki da ƴaƴayenki da wa'ansu kullun akan ki kaza ki bar kaza ki kaza ki bar kaza amma me Allah ya ce watan sauna an kun? sannan kina manta kanki abinda ba wuce yace wai ka je bi fadar malam ko ba aikin malam ba wata uwar tana iya kokarinta wajen tsawatawa yara amma fa ita kar a tona nata ayyukan sau da yawa ina buga misali da mata iyaye a wani zama na taba gaya muku wata yan mata biyu da suka zo suna mun kukan cewa ga halin uwarsu ke ce uwar ke kin kange su suna zaune sun yi iya abin da ya dace amma ke kina fita yawon banza ke ce uwar ke ce mai sata ke ce uwar ke ce mai ƙarya mai yawon bin banza da aurenki kuma ana fa samun haka to Allah sai ce ha'a to yaya ne ne ke kina koyarwa a aiki mai kyau ke din manta kanki kika yi yace watan sauna an fusakum wa antum tatluna alkitab gashi kuma kuna karanta littafi ma'ana kun karanta a ƙura'ani an ce kaza da kaza haramun ne an hana ki kaza an hana ki kaza kin ji a kaset kin ji a rediyo kin ji a karatunki a waya da sauransu amma fa me kenan biki daina ba duk haramun din da aka irga miki bata dame ki ba ke dai kina kan ga ƴaƴanki ne saboda gudun bacin suna mafi akasari abin da ya dami iyayen marayu kenan ba za ki tashi jin kes ɗin ‘ya'yansu cewa suna da munanan ɗabi'u ba saboda mai suna kawo musu dubu ɗaya dubu biyu su taya su cin abinci idan kin ji ana malama don Allah ki taimaken ki rufa min asiri me za ta ce miki ‘yar ta yi ciki saboda kullum ina jan hankalinku iyayen marayu ku gane mace tana da daraja darajar ‘yarki shine mutuncinta daga lokacin da kika bar yarinya ta zamo tana yawon banza. wayar kuna kafa hujja da cewa gidan ba abinci saboda yaran kullun an yi kame abin da suke ce mana kenan kwana kaza ba a yi girki a gidansu ba waye ce muku hujja ce da zaki fita ki fasadi a bayan ƙasa shin wa'ansu ba su sha irin wannan wahalar bane kafin ku sahabban da muke ta koyi da su fa sun ɗanɗani irin wannan azabar haka nan annabawan Allah daga cikin talaucin da mu muke riska wallahi su sun shanye shi sun shanye sun shanye ba irin wannan namu suka yi ba amma sun yi haƙuri da bin dokokin Allah to matuƙar kin sani Allah ya hana kaza ya hana kaza kika bari fasadi ya ci gaba da yaduwa a dauran gidanki to bala'i da takura zai ci gaba da sauka a cikin gidan ba wai Allah bai karban addu'o'in mu bane mu ne kullum muke ƙara rushewa aikin da muke yi matukar muke kiyaye dokokin Allah ba to duk abin da kike nema a gurin Allah ba za ki same shi ba iya rahama da zai miki shine ya kankare miki wani abu daga zunubanki domin ita addu'a ma ibada ce yace afala ta'qilun shin ba za ku yi hankali ba ai alama ce ta rashin hankali kana koyarwa kuma kai baka amfani da abin da kake koyarwa mu kuma iyaye mata dukan mu maluma ne annabi yace al'ummu madrasatul ula ai ita uwa ita ce makaranta ta farko duk san karantarwanki duk san karatunki kafin ki kai ɗanki aji ba za ki iya irga abubuwan da kika koya masa ba kakanninmu suna koya mana tarbiyya ne tun daga zaman cin abinci da wani hannu ake cin abinci ta ina ake fara cin abinci yaya loma cin abinci take wannan abun duk kakarka da ta koya maka ba ta ce maka ga hadisi ba wallahi dukkan su kowanne akwai hadisi a kai cin abinci halam halam akwai hadisi a kai cin abinci ana gaggaure ki sa hannunki ta can ki sa hannunki ta nan akwai hadisi a kai cin abinci ba a yi bismillah ba akwai hadisi a kayi to amma sun ba mu ilimin kyauta ba tare da dogon wani wahalarwa ba to idan ku har uwa kin zama haka kike a gurinki ake fara koya to ya kamata kuma a ce kina da qualification din da ke kuma ana ganin ki an ga cewa akwai hakan a tare da ke ita siffar ilimi a jikin mai ita ake kalla ita uwa idan nutsatsiya ne nagartacciya babba wanda daga an ganta za ki ga ta cika idan jama'a ita ce wacce tarbiyyarta a barkoyi ta zama allon kwaikwayo ba a iya gidanta ba har anguwarta gaba daya daga kin fito ana barkanki da fito a hajiya ana ta gaishe ki ana sun da kai kowa ya dauke ki wa uwa ki kokari ki zama uwar kowa ba iya uwar 'ya'yan gidanki ba Okay, wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Kuma mu kiyaye da yin hakuri da kuma mi yin sallah. Domin sallah wata babbar aba ce mai nauyi tana da nauyi amma illa alal wa khashiyin. Sai dai bata da nauyi kuma a gurin masu tsoron Allah. duk wanda addini bai dame shi ba sallah tana masa nauyi sai kiga lokacin sallah yake kina ta jin bari dai in tashi bari tun dazu dai aka yi kira idan kin ji kina jin nauyin sallah wani hadisin yace musamman ta isha'i da sallah asar ne ko kin ji suna miki nauyi to ki bincika anya babu alamar munafurci a tare da ke munafikai su ne suke jin nauyin sallar isha da ta asuba ko? Duk sallolin nan masu nauyi ana nauyaya su ne ga waɗanda babu cikakken imani a tare da su, amma wanda yake da cikakken imani asuba tana yi zaki jiki zubur bacci babu saura a tare da ke. So ki yi ƙoƙari sallah ta zama miki mai sauƙi kar ki ji ta mai nauyi daga lokacin da sallah ta zama miki mai nauyi to gaskiya akwai matsala a tare da ke.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وإن وند صلى باتا مسنوين koyaushe zuciyarsu tana Allah Allah lokacin sallar ma ya tashi su yi to wa'annan su ne masu kwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala su Allah Allah ma suke yi su haɗu da Allahnsu ba sa shakkar lokacin sallah ba sa shakkar mutuwa a nan na faɗi cewa in har ka ga bawa baya shakkar mutuwa to yana jin a ransa yana da wani alkhairi da ya tara a gurin Allah subhanahu wata'ala wata ran mun karanta kissar Umma Ammara ko a cikin kissar daga ƙarshe lokacin da ta zo ta gaya wa Annabi ya taimake ta ya mata addu'a ta yi makotaka da shi a ranar alkiyama tace daga lokacin da ta ga Annabi ya daga hannu yana nema mata makotaka da shi ranar alkiyama sai ta ji aranta bari ta furmutsa filin yaƙi ko da za a kashe ta kawai ta san tana mutuwa aljanna za ta wuce aka ce wani sahabi ya daga dibino ya kai bakinsa zai ya tsaga zai ci sai ji annabi yana cewa tsakanin mumuni da aljanna kawai mutuwa ne yace ya rasulullahi yanzu ina mutuwa sai in fada aljanna yace masa yace ai cinye dibinan aiki ne a tare da ni mutuwar ita ce tafi dacewa da ni aka ce bai ci dibinan nan ba da ya furmutsa ya dinga diban kayin kafirai har sai da ta kai shi ma aka kashe shi annabi yace kuma an bashi aljannar fita yayin neman ta so har ki ji cewa a ranki kina ibada yanda ya kamata har kina jin ba kya tsoron haduwa da ubangiji wannan shine kike tunanin zaki dace kar mu zama kullum muna tsoro muna fargaba ke kanki kin san ba yin abin da ya dace mu yi kokari mu dinga yin abin da ya dace domin me faɗayin haduwa da Allah salamun salama
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم أنأمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفع ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
Allah ta'ala ce, Ya bani Isra'ila, skuru ni'imati allati an'amtu alaikum. Kamar yadda a ayar farko na faɗa Allah ta'ala ya sha tuhuman bani Isra'ila, su irga ni'imomin da aka yi musu saboda ni'imominsu ba za su irgo ba babu waɗanda aka yi wa ni'ima irin ya tasu. Su ne fa mutanen da aka saukarwa soyayyen nama daga sama. Ba sa girki, ba sa fita su yi noma, ba sa fita su nemo kuɗi barantana su yi abinci. Kawai kina gidanki kawai za ki ga soyayyen nama a ajiye da zuma duka wada abin da ake so na jin daɗi sai ma an aikata shi ake kawowa. Amma da yake na ce muku su ne mafiya fasikanci mafiya ganganci sai suka da suka ce a haba duk sa tabbata kawai banda nama ba abin da suke ci ba za a ba su dama su noma su gero su dawa ba ba za a ba su dama su nema su mai sunanta ba su albasa su tafarnuwa ku ji ba suna neman tuwon biski a ɗauke nama saboda me rashin godiya shine Allah ta'ala ya ƙara ce muku ya su bani Isra'ili uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ku ambata daga cikin ni'imomin da nayi muku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ku shina fa na daukake ku akan sauran mutane saboda abin da aka yi musu ba aiwa kowa ba amma kuma bai hana su fasikanci ba bai hana su halaka ba da dama daga cikin su sun mutu cikin mai kafirci yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ƴan uwa mu ji tsoron ranar da wata rai ba ta da amfani ga wata rai ƴar uwarta wannan mahaifiyarki ne ba za ta iya amfana miki komai ba mijinki ne ba zai iya amfana miki komai ba ɗa ne ya ne ƙanwa ne duk bala'in da ɗanki ya shiga yanzu kike kun shiga tare in mahaifiyarki ne a cikin bala'i ji kike kun shiga tare amma ranar alkiyama nata daban naki daban nafsi nafsi kawai fatan ki ke yaya za a yi ki shirye ki shige ya za a yi ki tsallake ba a waiwaitan kowa ta kanki kike yi ba ƙarya bane wannan ranar gaske ne za a yi ta Allah ya ce mu ji tsoron ta ranar da wata rai ba za ta yi amfani a wata rai ba ya ce wala yi ƙubal min ha shafa'atun ba za a karɓi ceto a hannun ɗayanku ba ma'ana ke ba ke saki ceto wani ba ke matan hanki kike ya ce wala yi ukazu min ha adlu sannan ba za a karɓi wata fansa a gurin kowa ba yanzu idan yarki ta faɗa matsala tana police station ana kin da ita akan dubu hamsin matukar kina da hamsin ɗin ai bata san sanda zaki je ki haɗa gabar da yamma ki haɗo su ba ki je ki fanshe ta ko a wannan ranar ba a karɓar fansa kina kallon ɗanki kina kallon mahaifiya kina in dai bata zo da aikin alkhairi ba za ki yi aljanna ta yi wuta ko ta yi wuta ki aljanna ba za ki yi amfana mata da komai ba so idan har akwai wannan ranar yan uwa me muke tunani wai har ma sai an ce mana mu gyara yace wala hum yunsarun kuma sannan ba za a sami mai taimako ba aya nan gun akwai taimakakeniya ko duk mummunan halinki dole akwai wanda idan kika fada wani hali zai taimake ki to a wancan gurin ba taimako kawai sai wanda ya zo mai bi kalbin salim wanda ya zo da zuciya kubutacciya shine kadai zai kubuta daga azabar Allah da bala'i da firgici na ranar alkiyama ba wanda ya tsere masa malama ba su tsere ba masu kuɗi ba su tsere ba kai har shuhada'u akwai wanda ba su tsere ba annabi alaihi salatu wassalam yace za a fara azaba ne a wayansu mutane muhimmai guda uku yanzu mu sai mu fara tunanin da kafirai ko wala Allah da munafikan musulunci annabi ba su yace ba mutum na farko da za a fara yi wa azaba ranar alkiyama sune wa maluma muna musu kallon maluma ne ai agunsu muka koyi kaza ai su suke yin kaza Allah ya ce ta kansu za a fara azaba ranar alkiyama an tambaya annabi me yasa yace daga cikin su maluma akwai waɗanda sun yi karatu ne ba dan Allah ba kuma sun yi koyarwa ma ba dan Allah ba dukkan wanda yake harkar malinta yayi iya kokarinsa ya cire shedan ya kuma yi saka ikilasi a cikin al'amuransa kuma ya ta roƙon Allah ya cire mishi son zuciya abin da da ciwo ki ga malama kowa ya hau mumbarinsa ƙoƙarin kare kansa yake yi kowa ya hau mumbarinsa faɗar ra'ayinsa yake komai da raddi yake yi wannan bala'i ne ina jin muna manta wannan saƙon da annabi ya faɗa mana matuƙar dan Allah kake yi ba ruwanka da mai da raddi ba ruwanka da kare kanka ai Allah shi yake kare ka idan dan Allah kake tun ana gallan baka kan da dai har za a fahimci manufarka so masu yin kokarin karatu da Allah su san cewa Allah ta'ala zai yi wannan azabar ga masu mai karantarwa nabi sai masu kuɗi masu yin aikin Allah alhaji wane duk shekara sai ya raba dubu ɗari ɗari buhun shinkafa kaza kaza yana kaza shi ya makaranta agu kaza ma shi ya masallacin guri kaza haka wancan ai ta irga ayyukanta na alkhairi Allah ya ce sai ta zo karban sakamako sai a ce ai ba dan ni kika yi ba kai ne dan me dan duniya ta yabe ka kai ne dan a ce kai mai kuɗi ne kai ne dan ka burge don haka nan baka da sakamako sai a turmuza shi cikin jahannama kenan nan ma me muke so a nuna mutane ikilasi a wajen aiki duk abin da zaka yi ya zama dan Allah kake karka tunanin dan a gode maka duk abin da zaki ya zama dan Allah kika yi dan kwadayin lada dan neman sakamako a ranar da sakamakon sai wanda ya aiki kadai ake bashi na uku kuma sai mayaka da suka mutu a filin yaki ku duba ku gani shahada kan aka tsaye kawai zai mutu ai yayi shahada annabi yace daga cikin su akwai wanda kai ne dan a ce kai jarumi ne ka fita yaki kai iya kokarin ka har aka kashe ka amma da aka bincika a zuciyarka ashe so kake ayabe ka a garin ku a ce kana cikin gwaraza waya subhanallah wa'annan su ne mutane guda uku da muke nema tunanin kawai su kawai yan aljanna ne ma muke kallo ko aka ce ta kansu za a fara azaba yar uwa ina ni ina ke saboda haka ikilasi dole ne mu saka shi a cikin ayyukanmu ki saka ikilasi a aikinki na saka ikilasi a aikina mu kawar da yaya zami mu burge wani kwaɗayin burge wani halaka ce a tare da ki Allah ta'ala ya sa mi dan Allah Allah ya sa dukkan abin da muke mi dan Allah kina fita kiyamun laili ki san cewa dan Allah kike yi kada ki dinga fita dan kishiyarki ta haushi ita ba ta fita kada ki dinga fita dan a ce a wance ai wallahi mai kokarin ta idan ita muke kiyamun laili tun shekara kaza a a za a rushe miki aikin yar uwa ba ki sani ba yawan tilawa ne da ke ki yi dan Allah yawan sadaka ne da ke daga an ce za a tara kuɗin kaza ke ce number 1 da zaki bada contribution ki yi dan Allah wanda ya dan Allah shi ake ba sakamako ranar da ba a karɓan wani sakamako sai na wanda ya aiki so Allah ya sa mu dan Allah akwai lokaci
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
cikin dai gorin da Allah yake yi wa banu Isra'il ni'imomin da ya yi musu yake ta ƙara irga don ya nuna musu abin da ya musu fa ya cancanci idan ya ce a yi a yadda a yi idan ya hana a hannu ya ce wa iznajjainakun min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga sharrin mutanen fir'auna tsoro ya kai tsoro sun ga gashi an yi gab da za a cin musu amma Allah cikin ikonsa ya ba su dama aka ce sai annabin nasu Musa ya daki kogi kogi zai tsage suka taka suka wuce aka ba wa mutanen fir'auna dama suka keto tunda sun ga hanya sai da suka zo tsakiya aka halaka su amma kun san banu Isra'il da suka fita ma fa sai suka je suka ƙara saban Allah an halaka mutanen fir'auna a sannan madadin daɗi ya sa su ƙara wani godiya wa Allah da ƙanƙan da kai da yin abin da ya kamata ai suna fita sai suka bujiro da sabon kafirci ya ce wajen jainaku min ali fir'auna ya sumunakum ya ce ya sumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku nau'in azaba kala-kala daga cikin azabar da banu isra'il suka ɗanɗana a gurin mutanen fir'auna akwai yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum suna kashe musu ‘ya'yayensu mazaje sai su bar ‘ya'yaye mata dukkan wata ta haifi ɗaya namiji ku je da muke sha'awar ‘ya'ya mazan na a dinga la'awar namiji ta haifa kina ta jin daɗi daga namiji ne kawai dama sai a turo mai karɓa ana yi sallama dama akwai supervisor da kullum zai zo ya duba ki a matsayin ki na mai tsofan ciki biki haifu ba sai a tafi gobe a dawo biki haifu ba ana zuwa aka ganki mai kika haifa namiji shikenan tsakaninki da shi kenan ana karɓa yanka shi za a yi Allah ya ce mu ne fa muka yi muku wannan ni'imar muka kubutar da ku daga sharrinsu da Allah wanda ya maka wannan aikin ya cancanta ka ba abin da ya saka shi ko bai cancanta ba amma bisu ba Allah ba ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim amma yin hakan wata jarrabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala ubangijinku mai girma
وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
Allah ta'ala ya ce wa is faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wacce magana da na faɗa lokacin da Allah ya yi umarni wa Annabi Musa yace aka daki kogi ruwan ya rabe fa anjaynakum yace saboda mu tseratar da ku yace wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun yace muka nitsar da mutanen fir'auna a gaban ku kuna kallo ba abu mai dadi a ce wanda yake neman cutar da ke atake ki ga ke kuma an gama da shi gaba ɗaya ba da shi kin gama tsorita an ce wani matafiyi yana cikin jeji kawai sai ya ga wani katon ɗan fashi a gabansa sai ce zan kashe ka kuma zan kwace duk abin da ka mallaka kuma ba fashi kawai dai zan ɗan baka dama me kake so ka faɗa na ƙarshe ya shiru ya rasa mami zai ce sai ce to ka ba dama ne na fila raka a biyu ya ce ya ba shi dama ya kabarta sallah ya ce gaba ɗaya rasa babu ko fatiya ba ta zo bakinsa ba ya rasa abin da zai faɗa to amma sai ya tuna wata aya da take magana mai ambata mujibul mudarri iza da'ahu kalmar kadai da ya ji ta faɗo masa kenan ya kai mai amsa addu'ar wanda ya shiga kunci yake neman taimakonsa sai wannan kalmar ta faɗo masa kawai sai ya dinga maimaitawa ya ce bai kula ba kawai sai ya hangi wani katon sadauki daga gabansa da ingarman doki ya ɗana abin harbi sai ya harbe wannan ɗan fashin da yake bayansa kawai sai ya ji shirgija ya faɗi a bayansa ya juya ya kalle shi sai ya kalli shi wancan ya ce kai ɗin waye sai ya ce ni ne bawon wanda ka kira shi ya aiko ne maka maganin wannan bala'i tun da abin da yake ta faɗa kenan ammal mujibal mutsari iza da ahu aya dama ka ta faɗa shin wane ne yake ba da taimako idan aka neme shi kenan Allah ne shi shi kadai ko sai ce to aje a taimake shi to ki nemi taimakon Allah da sakankan cewa babu mai jin cewa Allah ba zai taimake shi ba sai marafkani kar ki ce kin yi ta addu'a annabi yace yustajibu lil ahadukum ana amsawa ga dukkan ɗayan mu yace malam yi ujal matakar ba mu gaggawa ba ya ne ne gaggawa take annabi yace wakila kazo kana cewa qadda autu na daɗe ina yin addu'a falan yasta jibli amma har yanzu ba amsa mun ba a'a yar uwa kada ki gaggawa a Allah baki san jinkirin me yake nufi ba kuma kar ya janyo ki daina yin addu'ar duk abin da kike nema kika ga biki same shi akan lokaci ba lokacin bakin ne bai yi ba ko kuma akwai wani abin da ya fi haka alkhairi wanda Allah ya maye miki gurbin addu'ar ki da shi saboda haka kar mu gaji da addu'a addu'a ibada ne mu a gurin mu mu yi ta roƙa a gurin Allah mu yi ta ƙara nanatawa kada ki gaji in baki samu sakamakon da kike nema ba ma ana rubuta miki ladan addu'a da kike domin ibada kike yi Allah shi shi kadai ne wanda baya gajiya da a roƙe shi idan ma biki roƙe shi ba yana sa ki cikin masu laifi ne amma yanzu idan wani kani ne ko miji ko abokin arzikin da kike ce masa dan Allah amin kaza yau da gobe sai ya gaji shi kuma ubangiji so yake ma ki nema din kuma ki ji a ranki za a yi miki kada kina roƙon Allah kuma kina ta tunanin kamar ma dai ba za ki samu ba tasar Allah tana da yalwa ba abin da yafi karfin ya baki saboda haka kar ki ga girman abin da kike nema a gurin Allah ki ji a ranki ko ba za ki samu damar samun abin da kike so din ba Allah ta'ala ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon juriya da akan roƙonsa ya kuma amsa mana bukatunmu na alkhairi ya canja mana munanan bukatunmu kuma da alkhairi
alhamdulillah Allah ya saka wa malama da alkhairi ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji alqur'ani kenan babu yadda za a kai a kawo a bude shi baka ji al'amarin ya shiga cikin zuciyarka baka ji ya buge ka ya bugi gogon zuciyarka haka ya bugi gogon gwiwarka to ubangiji Allah ya sa yadda muke ji mun samu nutsuwan nan ya sa mu rika bin abin daki daki muna saka shi a cikin aikin mu ku duba ku ji ikilasi a wancan bawan Allah tsabar tsananin tsoron ya sa ya kasa ya tuno komi zai karanta a cikin sallah saboda idan ya sharaɗin da aka bashi yana idar da wannan sallah za a hallaka shi amma sai tsoron bai gusar da hankalinsa ya manta kan cewa ba mai yi ba mai sa babu mai hana babu wadda za a roƙa bai bayar ba in ban da Allah ya bayar in ban da Allah Allahn gashi tunda baya bacci yana cikin tashin hankalin yana fadansa Allah ta'ala ya turo masa mafita to yan uwa kada wani abin tashin hankali ya same mu ko wata larura ta fannin jarabawa majutar ta sa mu rika manta komawa ga Allah ta'ala tunda shi yace mu roke shi insha Allah zai taimake mu yanzu da wancan bayan Allah da ya matuta bai yi addu'a da Allah zai kawo mafitar ba yana idan da sallar za a halaka shi to gashi da wa'adinsa bai ba sai Allah amai da shi da wannan to Allah ta'ala ya sa mu ma mu rika saka ababan mu a cikin addu'a mu rika ikhlasi a cikin zakatan mu mu sawa Allah shine mai kowa shine mai komai shine mai sawa shine mai hana babu wani abin da wanda ya ise maka wani abin da Allah ta'ala bai maka ba dukkanin abin da muka ga ya faru da mu to insha Allah wa'adinsa ne a wajen Allah ta'ala ku duba ku ji rayuwa irin ta mutanen fir'auna mu iyaye mata ku ji yadda muka raunin da azaba da wahala irin na ɗaukan ciki tun daga ranar da kika same shi wata take rayuwar cikin jinya haka har ya fara rayuwa ya ya zo aka mishi halitta ki ji irin azaba ku ji azaba irin na naƙuda amma ana jira kina haifewa matuƙar ɗa namiji ne a zo a kama a hallaka miki shi wani irin bacci mai haihuwa take yi a ranar ta samu kanta wata ta yi wata biyu wata uku bata cikakken bacci ba bata ci abinci yadda ranta yake so ba amma a ranar da ce wannan haihuwa sai ki ji kaf duniya kamar babu wanda ya fi ki jin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali bari kika juya kika ga bebin ki a gefen ki to a ce kina gamawa wai a ce kawo wani irin azaba ne wannan to ki ga rahama ta ubangiji Allah ta'ala ya zo ya kubutar da su a cikin wannan bala'i da masifa kai Allah ya saka wa annabi Allah ya ƙara masa daraja addini da muka same shi cikin sauki wani abu yana ƙara ba gaskiya wannan yanayin namu da a ce a wannan lokacin kwazo an yi mata wa'annan ababen da muke aikata za mu iya wa'annan gwagwarmayar da sahabbai suka yi kuwa ba ma zage don tsefa akan al'amarin nan wala abin yana ban tsoro gaskiya mu tashi mu dage kamar yadda shi kuma aya ta sake gaya mana a can wajen da gaske ne zaki ga uwa ke kanki kina aikata abubuwa na laifi kuma alhali ga wani ciffalin yaya a ƙarƙashin ki wanda za su taso su goyi ɗabi'arki da dama ɗabi'un mu ba wai cewa muke yi ku goyi kaza ba ƴaƴana ko ni ma koya muku kaza ba to lokaci da ya riga da ya mana saboda mun cinye lokaci a baya ayi hakuri Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
na ga tambayoyi wanda ina guda ɗaya za mu amsa mu sake yin jirgin guda biyu saboda muna amfani da lokaci a mu yi ƙoƙari mu dinga fita akan lokaci ɗin ƙila sai mu dinga samu mu cike abin da muka so mu kayi duk da dai jiya ma na ce ba mu cika garajen fassarar mafarki ba amma dai abin da na fahimta na faɗi cewa mafarki kala-kala ne akwai wanda yake daga karan kanka abin da yake zuciyarka akwai wanda shaidan yake hakaito maka shi akwai wanda kuma ilhama ce daga Allah subhanahu wataala a fahimtar da nayo mafarkin ki kaman abin da yake ranki ne wala Allah kin zo majalisi ya baki sha'awa kina ji a ranki ke ma in ma dama kina makaranta yanzu ne zaki ji zaki zage zaki karatun in ma kuma da baki ayi kin ji a ranki zaki shiga makaranta kamar yadda muke ta jan hankalinku duk wacce ba ta karatu dan Allah ta fito ta yi karatu tace ta yi mafarkin muna koyar da karatu tana ɗaya daga cikin ɗaliban gudun wai ta ga wata ta tashi ta karanta suratul kafi ita ma an ce ta tashi ta karanta abin da ya sauka ta ga tana karanta wani shafi daga cikin shafin bakara to wala Allah Allah yana miki ishara ne da ki zama mai karatun na ce mafarki ba a garajen fassara shi ga wanda baka san shi ba ga wanda ma fa suke fassara mafarkin kenan malama mu kuma ɗalibai ne da mun ba ma garaje so amma dai ina yi miki nasiha da cewa ki fita ki yi karatu karatu na gaske wala Allah Allah yana kwadaitar da ke ne da me karatun ba kuma ke kadai ba kowa ta saka a ranta ina zan je na yi karatu wallahi gurɓacewa tarbiyyar ƴaƴayenmu nan ba komai bane rashin fita karatu ne saboda yanzu rayuwar ta lalace wani abun ba za ki san shi ba har sai ma kina fita karatun kuma ba za ki iya isar da sako a yaran naki ba sai kina fita ke ma kina koyowa kada ki ce kin girma ki nema daga cikin jikokinki su zo su tsora miki kada ki ce kin girma daga ƴaƴayenki idan kika sha mamaki yanzu kika dauki tilawa a cikin gida kuma yara tana da a makaranta ta ce la mama ba kaza bane kaza ne gyara suke mana yaran nan ƴan ƙanana saboda mi su yanzu haddar da gaske suke yi to kar ki ji kunya in kin ji kin kakare ma kice ni umariya ne ne ma kazan nan sai ta gyara miki idan kuma ba ki yi ma za su za su baki kunya saboda yariya ta ce miki ma bari in baki hadda kar malam ya zana niki ji ta yi daidai ma bata iya ba har bokon haka yanzu yake faruwa inda yaron ki yana makaranta mai kyau zai zo ya ce miki assignment an tuwanta ta ce ayi kaza an kulwana ya ce ayi kaza sai ki ji kina dibi dibi mata mu fita mu yi karatu ba mu makara ba har yanzu wallahi yawan shekaru baya hanawa a koyi abu yawan shugula ayyukan gida hidimar goyo da waye da ciki da waye ba sa hana karatu hasali ma shi karatun nutsuwa yake kawo wa rayuwa sai ki zama kina da tsari kuma me Allah yana shiga cikin sha'aninki lokaci ɗaya kawai ki tashi daga Allah ya haska ki yanzu kina ta addu'a ta ki karbuwa to ki koma ga Allah har ki kai matakin da Allah subhanahu wataala zai kalli mala'ika Jibril ya ce ya Jibril ina son wance yar wani daga annabi ai daga Allah ya gaya wa mala'ika Jibril haka zai ce to ya Allah ni ma ina son ta kuma na yadda da ita mala'ikun sama ta bakwai za su ce Jibril me Allah yake faɗa cewa yana son wance yarwa ne saboda tana da biyayya saboda tana kaza tana kaza kawai sai an sa mu ma muna son ta shikenan sai na shida su faɗi haka na biyar su faɗi haka har a zo wannan saman sai a fara ya kuwa a sama ke baki sani ba ana ta cewa ana son ki ana yin ki ana son ki ke baki san dalili ba sai Allah ya haska miki wannan soyayyar a jikinki haka kawai duk gunda kika wuce da kawarki ce faɗa kuke sai ki ga yanzu neman ki take ku gaisa da miji ne yana banza da ke sai ki ga yana nema ya za a yi ku sulhu ƴaƴa ne ba sa miki biyayya sai ki ga sun dawo suna jin maganar ki saboda me yanzu kin nemi yardar Allah Allah ya yarda da ke dole kuwa ma yarda da ke idan kin ga kina ta neman daidai to ke din biki bi daidai bane matakar biki samu ba to ke biki bi daidai bane babu yanda za a yi ke biki ba Allah ba kuma ki ce kina so ke a biki kowa ta koma ta ba Allah ta bi shari'ar Allah duk abin da ya fi ƙarfinta zai dawo ta fi ƙarfinsa insha Allah mu. Allah ya sa mu bi ƙarfin zuciyarmu, Allah ya ba mu ikon aiki da dadai ya ɗora mu akan daidai. Sallu ala nabi karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna godiya a masu kawo sadakokin marayu Allah ubangiji ya ninka wa kowa abin da yayi wannan makullin ana ta cikiyar masu shi har yanzu ba a samu ba wadda ta yaya da makulli ga makulli Allah Ubangiji ya haɗa mu da ku a ladan baki ɗaya, Allah Ubangiji ya kai kowa